أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين za mu ci gaba da karatun hayatul islam ko a ina aka kwana to bismillah so so tambaya ma ma'anar wujudi ma ma'anar wujudi me ake nufi da cewa Allah ya santu da samuwa to wannan samuwar me ake nufi ja jawabi ma'anahu abinda ake nufi ma'anar wujudi abinda ake nufi da samuwa abinda ake nufi da samuwa anna zatallahi anna zatallahi ta'ala cewa zata ubangiji tabaraka wa ta'ala mawjudatu samanniya ce so tambaya me ya dalili ala wujudillahi bisa samuwar Allah me ya dalili bisa samuwar Allah tabaraka wa ta'ala jawabi الدليل على ذلك dalili bisa cewa Allah tabaraka wa ta'ala samamme ne وجود هذه المخلوقات wujudu hadhihi al-makhluqati shine samuwar wannan halittar wujudu ba wujudi ba wasu da sauran yana sa wujudi addalilu ala zalika dalili bisa cewa Allah tabaraka wa ta'ala samamme ne wujudu hadhihi al-makhluqati shine samun wannan halitta daban-daban ga halitta ta Allah iri daban-daban wadda wata ma ɗan adam bai kai da sanin komai a cikinta ba bai kai da saninta ba
لأنه domin lamarin da sha'anin لو لم يكن موجودا da Allah subhanahu wata'ala ba samamme ba ne لكان معدوما da sai ya zamo babu shi da sai ya zamo rasashe shi ne ya zamo babu shi ولو كان معدوما da ko a ce Allah babu shi da a ce Allah rasashe ne abu ne wanda babu shi لم يوجد شيء da ba a samu wani abu ba من هذه المخلوقات daga halittar nan gaba ɗaya da ba wata halitta da za a gani shi kansa mai tunanin da ba zai ga kansa ba shi da wa zai samar da shi shi dai da kansa ya san ba shi ya kansa ba kuma ba ya nuna wata halitta kamar sa ya ce ita ta samar da shi ba قال الله تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce والله خلقكم وما تعملون Allah ne ya halicce ku ya halicci duk abin da kuke aikatawa ma da ku da abin da kuke da halittar Allah ce وقال الله سبحانه Ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a wata ayar أفي الله الشك yanzu mai hankali ma ya yi kokonto a cikin sabuwar Allah? Mai hankali ma zai ce yana da wani kokonto a gaba da cewa akwai Allah? Ai ba kokonto lalle lalle akwai Allah.
سوء Tambaya ما معنى القدم me ake nufi da kidami? Kidamci me a- me abin da ake nufi da kidamci da aka ce Allah ya sifantu da sifar kidamu?
جاء Jawabi معنى القدم abin da ake nufi da sifar kidamci أن الله سبحانه cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala لا أول له ba farko ga samuwarsa duk wani abu da zaka hanga Allah samamme ne kafin wannan duk wani zamani da zaka kwatanta Allah samamme ne kafin wannan ma'ana dai gaba ɗaya Allah ba farko gare shi tambaya ما الدليل على قدم الله تعالى me dalili bisa cewa Allah subhanahu wata'ala ya santu da kidamci cewa Allah kadimi ne bai da farko جاء jawabi الدليل على ذلك dalili abinda ya shirar da mu bisa haka وجود هذه shine المخلوقات samuwar waɗannan halitta daban-daban لأنه domin lamarin da sha'anin لو لم يكن قديما da a ce ubangiji subhanahu wata'ala ba kadimi bane لكان حادثا da sai zamo fararre ولو كان حادثا da ko a ce Allah faruwa yayi da can babu shi daga baya ne ya faru لو لم lam yujad shay'un da ba samu wani abu ba من هذه daga wannan المخلوقات halittar gaba daya da ba za a ga wata halitta ba dan wanda yake fararre ba iya fararre shi yasa kadimi wanda yake asfantu da kidamshi shi yake iya yin abin da yake fararre
قال الله تعالى kuma ga dalili daga Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce هو الأول Allah shine farko ma'ana ba wani abu da ya riga Allah ma'ana Allah ba farko ga samuwarsa
سوء tambaya ما معنى البقاء me ake nufi da wanzuwa da aka ce Allah ya santu da sifar baka'u so sifar baka'u din nan me ake nufi da ita جاء jawabi ma'anar bak- baka'i baka'i abinda ake nufi da waka'u sufar wanzuwa annan la ta'ala shine cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala la akira lujudi ba ƙarshe ga samuwarsa
su tambaya maddalilu ala meye hujja meye dalili bisa cewa Allah ya santu da ƙaba- baka'u cewa Allah wanzaje ne ja jawabi addalilu ala zalika dalili bisa haka wujudu hadhihi al-makhluqat wujudu hadhihi al-maluqar shine samun wannan halitta li'annahu domin lamarin da sha'anin law lam yakun baqi da a ce ubangiji ba wanzaje bane lakana fani da sai ya zama ƙararre walau kana fani da a ce ko ƙararre ne mai wanda zai karɓa a ce ya ƙare ne lam yujad shay'un da ba da bayan da za a samu wani abu min hadhihi al-makhluqat daga wannan halittar gaba ɗaya domin duk wanda yake zai ƙare ai shi kansa yana bukata zuwa wanda zai yi shi wanda yake bukata zuwa wanda zai samar da shi kaka za a ce ya samar da wani
qala Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce huwa al-awwal wal akhir ubangiji shine na farko ma'ana ba farko gare shi ubangiji shine na ƙarshe ma'ana ba ƙarshe gare shi wa qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa kuma a wata ayar wa yabqa wajhu rabbika zatin ubangiji yana wanzuwa ba ƙarshe ga samuwarsa ai zatu da aka ce wato ana nufin zati na ubangiji tambaya ما معنى مخالفته تعالى للعوالم me ake nufi da aka ce Allah ya bambanta da halitta abin wanda suke fararru me ma'anar sabawar ubangiji ga fararru cewa ya saba da fararru ده jawabi معنى مخالفته abinda ake nufi da cewa Allah ya bambanta ga fa- da fararru cewa ubangiji ba ta inda ya kama da halitta أن الله ليس مماثلا في ذاته laha anna Allah ta'ala cewa Allah ta'ala laysa mumasilan laha bai kama da halitta ba ni za ta yi a zatinsa ولا في ko a tsofinsa ولا في ko a أفعاله.
a ayyukansa Allah yana da zati zatin da bata kama da zatin halitta ba Allah yana da tsofi tsofin da bata kama da tsofin halitta ba Allah yana ayyuka yana halitta a- ayyukan Allah bai kama da ayyukan halitta ba kan ba ما الدليل على مخالفته تعالى للعوالم me hujja me dalili akan cewa ubangiji ya bambanta da halitta bai daidai yake da halitta ba ja jawabi الدليل على dalili ذلك bisa wannan وجود هذه المخلوقات shine samuwar wa'annan halitta لأنه domin lamarin da sha'anin لو لم يكن da ce مخالفاً ubangiji bai zamo للعوالم ya bambanta ya saba da halitta ba wanda suke fararru لكان da sai ya مماثلا zamo ya yi kama da su ولو كان da مماثلا ce ko ya yi kama da su لم يوجد شيء da ba a samu wani abu ba من هذه daga wannan المخلوقات halittar gaba ɗaya da ba za a samu ta halitta ba domin wanda ya kama da fararre ba makawa ya zama fararre wanda yake fararre ko baya fararre kamar sa wanda yake asfatu da kidamu shine rashin farko shike da ikon yayi halitta
وقال الله ubangiji tabaraka ta'ala yace ليس كمثله شيء ba wani abu da za a kwatanta shi da Allah ba wani abu da za a kwatanta shi ga Allah tambaya ما معنى قيامه تعالى binafsi me ake nufi da aka ce Allah ya sifantu da wadatuwa da zatinsa cewa ya sif- ya wadatu da kansa baya bukata a zuwa kome ده jawabi معنى قيامه تعالى ma'anar eh, wadatuwar ubangiji da zatinsa da kansa أنه ليس موتانا cewa shi baya bukata a zuwa wani mahalli يقوم به da zai tsaya da wannan mahallin أي ليس صفة ai shi ba sufa bace da take bukatar zuwa wanda zai sifantu da ita وليس محتاجا kuma إلى ubangiji baya bukata ila mujidin zuwa mai samarwa yujiduhu da za a ce ya samar da shi tambaya ما الدليل على meye قيامه dalili me تعالى hujja بنفسه؟
bisa cewa ubangiji ya wadatu da kansa ده jawabi الدليل على ذلك ba dalili bisa wannan وجود هذه المخلوقات shine samuwar wa'annan halitta لأنه domin lamarin da sha'anin لو لم يكن da a ce ubangiji bai wadatu da kansa ba لكان da sai ya موتانا zama mabukaci ولو كان موتانا da a ce ko Allah mabukaci ne لم يوجد شيء min hazil mahaluka da zai zama ba a samu komai ba daga halittar nan فقال an الله samu halitta ne don Allah ya wadatu daga komai da a ce shi dinnan yana bukata da ba zai iya yin halittar ba tunda shi kansa ma yana da wanda yake bukata zuwa gare shi wa qala Allah ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa kuma الله لا إله إلا هو Allah ba wanda yake ya cancanci a bauta masa in ba shi ba ubangijin da yake rayayye mai tsayawa akan komai kowane abu yana bukatar a ce Allah ya tsaya da shi abinda da Allah bai tsaya da shi ba sai a gaba mu shi tambaya ma ma'anar wa me ake nufi da cewa Allah ya santu da kadaita ja jawabi ma'anar wa ja abinda ake nufi da kadaita annan la ta cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi jinki ba makadaici ne shi a kansa a zatinsa da fi sifa haka nan makaɗaici ne a sufofinsa ma'anar wannan sufofin Allah tabaraka wa ta'ala ba bibi ba ce ba shi da ƙudura biyu ƙudurarsa guda ɗaya ce iradarsa ɗaya ce ilminsa ɗaya ne hayati ɗinsa ɗaya haka nan duk sauran sufofinsa
da fi afali haka nan a ayyukansa tambaya ma ma'ana kauni ta kauni kaunuhi kaunihi ta'ala wahidan fi zati me ake nufi da cewa ubangiji makaɗaici ne a zatinsa ja jawabi ma'ana wa abinda ake nufi da wannan annan la ta'ala cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala laisa muta'addidan laysa muta'addidan muta'addidan an alkafa ce ba mimi ba wata nusa sai mutamaddidan ba mutamaddidan bane muta'addidan Allah ba makididdigi bane ɗaya ne tak
wa laisa zatu murakkabatan min ajzai zatin Allah ba a hagwama ta daga bangarori ba ba a bagwamawa bace ba a ba hauhawawa bace daga bangarori ba kamar zatin dan adam ko zatin duk wata halitta ba da yake za a ce tana da bangarori kai a zatin ka kana da bangaren kai kana da bangaren kunne kana da bangaren wuya kana da bangaren kirji da sauransu a'a to ubangiji gaba daya zatinsa ba jiki bane balle har ya zama murakkabi tambaya ma ma'ana kauni ta'ala ma ma'ana kauni ta'ala wahidan fi sifati me ake nufi da cewa ubangiji makadaici ne a sifofinsa ja jawabi ma'ana wa abinda ake nufi da wannan annahu laisa sifati lissifati ta'ala ta'addudu cewa ba ƙididdiga ga sufofin Allah ƙudura Allah ƙudura ce guda ɗaya hakanan irada Allah hakanan ilmullah hakanan hayatullah hakanan kalamullah hakanan sam'ullah hakanan basarullah na'am wa laisa li ghairi sifatu ka sifati wani Allah bai da sifa kamar sifar Allah ƙudurar nan ta Allah Allah ne kaɗai ya sifantu da ita ba wanda ya sifantu da wata ƙudura iranar nan ta Allah Allah ne kaɗai ya sifantu da ita shine anan ake cewa ba ta'addudi fit ah, mut- ah, ta'addudi muttasili ko munfasili
su tambaya ma ma'ana kauni ta'ala wahidun fi wahidan fi af'ali me ake nufi da cewa Allah makaɗaici ne a ayyukansa ja jawabi ma'ana wa abinda ake nufi da wannan annahu laisa li ghairi ta'ala fi'lun min al-af'ali cewa wani Allah bai da wani aiki daga ayyuka ala wajhi ijadi bisa fuskar samarwa ba wanda yake da ikon ya samar da wani aiki in kaga wani ma za a ce kamar shi yayi aikin to ana nufin ta fuskar kasabi amma ba shi ya samar ba in Allah bai nufi halittar wannan aikin ba ba wanda yake da ikon nufin ya halitta na'am wa inna ma yunsabu zalika li fi'li ana dangana duk wani aiki ne li ghairi lilgairi ga wani Allah a ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane bai kaza ba alawacin bisa fuskar kasabi wal ikhtiyar da cewa an ba shi zaɓi aikin ya bayyana a gare shi amma ba shi ne mai samarwa ba a haƙiƙa a'a Allah ne mai samar da duk wani aiki yanda aka faɗa a aya baya wallahu halakakum wa ma ta'maluna Allah ne ya halice ku ya halici duk abin da kuke aikatawa
su tambaya madalilu ala alwada me dalili bisa cewa Allah ya santu da wahadaniya ja jawabi الدليل على dalili bisa cewa Allah ya santu da wahadaniya وجود هذه shine samun wannan halitta gaba ɗaya kowace daga cikin halitta shaida ce akan cewa Allah makaɗaici ne yanda wani mawaƙi Abul Atahiya yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu kowane abu kowane abu a cikin halitta yana akwai aya ta Allah a cikin wannan abin da take shirarwa masa cewa Allah makaɗaici ne
لأنه domin lamarin da sha'anin لو لم يكن da ake واحداً ubangiji bai zamo makaɗaici ba لكان مت- da sai ya zamo maƙididdigi ولو كان da ashe متعددا ko ba ɗaya ba ne a'a yana da yawa maƙididdigi ne لم يوجد da ba a samu wani abu ba من هذه المخلوقات daga wannan halittar وقال الله تعالى wannan hujja kenan a ƙaliya akan sifantuwar ubangiji da wahadaniya Sif- hujja na ƙaliya kuma akan sifantuwar ubangiji da ah, wahadaniya Allah ya faɗa ƙul ce ne da su huwallahu arshi lamarin da sha'anin Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne
وقال الله تعالى ubangiji tabaraka ta'ala kuma yace لو كان فيهما آلهة da a ce akwai wasu iyayen giji a sama ko a ƙasa إلا الله ba Allah ba لفسدت da sama da ƙasan sun ɓaci don haka zai bayu zuwa jayayya tsakanin iyayen gijin wanda sai wannan ubangijin ya ɓata ya tafi da abin da wannan ubangijin ya samu ya samar amma ba- me ya tafi ba abin da ya tafi ashe kenan Allah ɗaya ne wanda ya halitta nan gaba ɗaya guda ɗaya ne subhanahu wa ta'ala alhamdulillah Allah ya bamu ikon gano ɗaya ɗaya tuwar Allah a cikin dukkan lamarin yadda zai zama komai namu mun mayar da Allah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم قدره ومداره العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين